بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar ashura wato safiyar goma ga watan al-muharram shekarar hijira 1447 wanda ya dace da biyar ga watan julai ga watan bakwai ne ko watan julai 2025 wannan shine darasi na 22 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin wato qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na ibn Taymiyyah yana mana bayani ne akan ka'idoji na wato al-mahabba kauna a matsayinta na tushe daga cikin tuwasa na aqida na tauhidi wato yadda bawa ya kamata ya jibinci Allah madaukakin sarki ya kaunaci Allah ya kaunaci kuma sauran abubuwa saboda Allah saboda suna son Allah ko saboda Allah ya ce a ƙaunace su da dai masail waɗanda suke resantuwa daga ainihin wannan matsala kafin mu shiga zan yi magana guda biyu a takaice insha Allah na ɗaya wannan majalisi namu yana miƙa ta'aziyya zuwa ga al'ummar musulmi musamman 'yan uwa da ma'abota da sauran waɗanda suke da alaƙa da dattijan nan da ya rasu wato Alhaji Aminu ɗan tata ɗaya daga cikin dattawa mutanen kirki masu ayyuka na taimako wanda sai ka rantsi da Allah ba an sare ne in ka ji labarin irin ayyukan shi na alkhairi to Allah ya mai rasuwa kusan mako guda muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ji kanshi da mu da sauran musulmi na biyu kamar yadda muka ambata yau ranar Ashura ita ce goma ga watan Al-Muharram wadda rana ce sananniya a cikin adabiyat na musulunci cewa mazala sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan ta akan abubuwa daban-daban wanda ya shafi wato tseratar da Allah yayi wa Annabi Musa alaihi salam da halakar da Fir'auna da kuma kasance mazala sallallahu alaihi wasallama yana azumtar ta tun a kasar Makka ya dawo Madina kuma ya ga ana azumtar ta a wajen Yahudawa ya ci gaba da yi kuma yake zai tara da goma ga wata banda wannan azumi babu wani abu da ya zo a cikin shari'ar musulunci game da wannan rana ko cika ciki ko abin da ya shafi bakin ciki ko nuna alhini duk waɗannan wasu bid'o'i ne da ɓangarori guda biyu na 'yan bid'a nasiba masu farin ciki da kuma rafiza masu nuna bakin ciki to babu ko ɗaya a cikin waɗannan abinda kawai yake mustahabbi shine yin azumi ga wanda ya samu iko kuma azumi ne na nafila sannan wannan azumin ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bada umarni ma a yi shi har bayan gari ya waye wato ga mutumin da bai ci abinci ba zai iya wucewa da shi bana so na kutsa cikin mas'alar azumin watan azumin ranar asabar wannan yana daga cikin kabaya wanda mutanenmu za ka same su da ban takaici a cikin maimaita abinda ba ba ba ma haka yake a ilmance ba ko kuma ɗaukan abin da bai zama dalilin fitina ba su mai da shi dalilin fitina akan matsalar da asalinta mustahabbiya ce sai mutum ya zo kuma ya abin da yake haramun ne cutar da ɗan uwan shi musulmi da zagi da aibatawa da sauransu Allah ubangiji ya kyauta al-imamu shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana yi mana magana akan wato ibada a kasancewarta tana nuna kamalul mahabba da kuma kamalul zulli bautar Allah tana nuni zuwa ga cikar ƙaunar Allah ne da kuma cikar wato rusunawar bawa a gaban ubangijinsa za mu tashi a inda yake cewa wa kad qala Allah ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah madaukakin sarki yake fada a ƙarshe ƙarshen suratu Yusuf kenan wa ma yu'minu aktharuhum billahi da dama daga cikinsu ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikuna face suna yin shirka warwiya anna ababakar an ruwaito cewa sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza kana idza kana shirku akhfa min dabibin namli fa kaifa natajannabu yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance shirka ta fi ɓoyuwa fiye da tafiyar tururuwa akan falalan dutse kamar yadda hadisin yake asalinsa a cikin ainihin sunanin nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku kiyayi karamar shirka wadda take kuya ta sadada ta shiga cikin ayyukan mutane ba su sani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance yace kamar yadda bakar tururuwa a cikin bakin duhun dare take hawa kan falalan dutse ta ratsa ta wuce ba wanda san ta wuce to haka karamar shirka ita ce riya take da wato yanayin ratsawa cikin ayyukan mutane mutane ba su sani kaga su sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan kwatancen tunanin su kawai za yi su tsira ba su tsaya suna musu ko suna jayayya yadda mu yanzu muke ba saboda haka suka tambaye shi me mafita sayyidina bakar ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me mafita game da wannan matsala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ala uallimuka kalimatan idza qultaha najawta min qalilihi wa kathirihi bari gaya maka wata kalma wacce idan ka ambaci kalmar ka tsira daga mai yawansa shi wannan matsala da kuma kankaninsa kul ka dinga cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam duk sanda ka ji zuciyarka ta riya maka wani abu na tunanin ko ka burge ko ka iya ko kana ganin mutane sun yabe ka ka ji daɗi to ka yawaita wannan addu'a ya Allah ina neman ka tsare ni daga in maka shirka ina sane kuma Allah ina neman gafarar ka game da in ban sani ba hakan ya faru da ni fa amarahu sai umarce shi ma al-isti'azati min ash-shirki al-ma'lumi bil istighfar yace ya nemi tsarin Allah daga shirkar da ya sani sannan kuma yace ya hada da istighfari fa inal istighfara wat tauhida bihima yakmuluddin saboda biyun nan da istighfari da tauhidi mu rike wannan kaida ce muhimmiya zai zai ƙara fassalata da su ake samun addini ya cika ka dayanta Allah iya iyawarka sannan kuma ka dage wajen istighfari dan ya cike maka gurbin inda ka gaza wajen dayanta Allah din kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat na ruwan ibn timiya ba abin shi bashin hujja ya ce Allah ne ya ce cikin sautu Muhammad ka sani a ilmance cewa Allah Ubangiji shi ne sarki guda ɗaya tilo abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sannan ka dinga istighfari ga zunubanka da zunuban muminai maza da mata wa qala ta'ala kuma Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين وأن استغفروا ربكم ثم تبوا إليه فرقون سورة هود هو الله يتي كتاب wannan wani irin gagarumin littafi ne uhkimat ayatuhu wanda aka yi ihkamin ayoyinsa thumma fussilat sannan aka yi tafsilin su malamai sun yi tattaunawa mai yawa game me ake nufi da ihkamul ayat da tafsilul ayat wasu suka ce abinda ake nufi da hukimat ay bil amri wan nahy an an daidaita zancen da umarni da hani ai wasu kuma suka ce a ihkamuha ihkamul ihkamuha shine saunuha min al batil katange ayoyin daga barna wata barna la ya'tihi al batilu min bai ne dai wala min khalfi kuma aka ce abu muhkami shine wanda aka tsantsanta shi aka gyara shi kamar yanzu idan kai gidanka kai mai kyakkyawan tsaro to ahkamta lahul amnu kin al'amna fussilat kuma thumma fussilat suka ce ai fussilat bi thawabi wal iqabi aka kawo zance game da ayyukan lada da ayyukan zinubi wasu kuma suka ce ma'anan fussilat ai thumma buyyinat akai dalla dalla da zancen wannan daga cikin abin da aka ambata wasu malaman suka ce kaman qatada yace uhkimat ayatuhu ma'anan shi ju'ilat muhkamatan kulluha la khalala fiha wala batil an cike ayoyin babu wani gibi babu kuma wata barna da za ta biyo baya wato babu inda wani zai samu ya ce nan da an ƙara kaza nan da an rage kaza wato babu yadda za a yi daga baya a yi tunanin yin wani version ko yin wani update ko wani abu makamancin haka shine ma'anar hukimat ba kamar yadda mutum yadda ya kai matuƙa wajen yin gini ya zana ya gyara aka gina aka yi komai sai an gama kai kwana ciki da ce ina ganin ya kamata a dan gyara kaza to eh kamun bai ta ba ku targima da sake kai ko targima su ce eh ka ce a'a wani ma ya kore su ya canza wasu ma'aikatan saboda ihkamin ba irin na Allah bane a domin al-ihkam a cikin wannan magana shine ma'anan shi man'ul qawli a min al-fasadi magana ya zama ba za ta taba lalacewa ba eh saboda mene saboda نظمت نظاما محكما لا يتخلله نقص بحاله an tsara shi tsari mai kyau ta yadda barna ba ta shigo ba wasu kuma suka ce ma'anar hukimat cewa ba za a taɓa naskin ƙur'ani yadda aka yi naskin a taura da injila ba shi ne ma'anar zai ci gaba da zama muhkam game da malamin usul ƙwar'ulmuka suke cewa wa fusilat suka ce shi ne an ambaci alwa'adu walwa'idu الثواب والعقاب الحياة والموت الجنة والنار shine ma'anan kowane zance da dan uwansa kaza kaza wasu kuma suka ce ma'anan fussilat shine unzila munajjaman saukar da shi da akai kadan kadan kadan shine ma'anan tafsilin sa da dai maganganu mabambanta da malamai suka yi akan wannan a takeice yake cewa thumma fussilat min ladun hakimin khabir daga Allah mai hikima masani mai ba da labari daga cikin abin da aka faɗa a cikin wannan ƙur'ani wanda yake muhukami kuma mufassali shine Allah ta'budu illallah kaga shine irin la ilaha illallah wadin kenan at-tauhid din kar abotata wa kowa sai Allah innani lakum lalle ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gare ku minhu daga shi Allah nazirun mai jan kunne ne wa bashirun kuma mai albishir ne gaba ta farko kenan ko da yace at-tauhidu wal istighfar ko sai Allah yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kaga an sake hada tauhidi da neman gafara Allah wa fil hadisi yazo a cikin hadisi inna shaytana qala cewa wai shedan ya ce ahlaktu bani adama bizunubi na batar da banu adama da zinubai wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar su kuma suka sammatse ni suka halakar da ni wato suka ci nasara a kaina wajen faɗin la ilaha illallah da kuma neman gafara Allah falan ma ra'aitu zalika shedan yace to da naga haka basastu baina fihim ahwa'a sai na yada bid'o'i a tsakankanin su fahum yuznibuna wala yastaghfiruna ta bangaren bid'a yuznibuna za su yi zunubi wala yastaghfiruna amma kuma ba za su nemi gafara ba saboda suna li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a saboda suna tsammanin abin da suke abu ne mai kyau shi mai bid'a neman lada ma yake wanda ya barna yayi fasadi yana sane zai tuba ya nemi gafara Allah ya ji nadama ya ji takaici amma wanda ya bid'a shi dadi ma yake ji yana neman wai a bashi lada ne a cikin wannan bid'a tasa wannan hadisi da malai ya kawo anan ya ce wa fil hadisi hadisi ne wanda yake kawai kitabun ra'asin zance ne ake faɗa na hikima ake kwatanta wato yadda shedan yake mu'amalantar mutane ba ba hadisi ne tabbatacce da yake da asali ba wa hadha kadhalika ce wannan haka yake fa inna man ittakhadha ilahahu hawahu sara ya'budu ma yahawahu wa qad zayyana lahu zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasan duk wanda ya dauke san zuciyarsa shine abin bautarsa zai dinga bautata masa sai kuma a dinga kawata masa mummunan aikinsa sa ya dinga ganin kaman kyakkyawa shine siffar dan bid'a ke qala Allah ta'ala Allah ya ce a cikin suratul kafi afahasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna atadna jahannama lil kafirina nuzula Allah ya ce afahasibal ladina kafaru yanzu nan waɗanda suka kafirta suna tsammanin ne an yattakhidhu ibadi min duni awliya a ce bayina wato su riƙi wasu waɗanda suke koma baya na waliyai ana ko ta ƙa'ida mai muhimmanci ta larabci ya tahizu ibadi shi ne abinda ake ce ma wato takrarul fa'il ƙarƙashin ƙa'ida akaluni albaragifu da zance ne gama gari da lahajar ƙureshawa sai a ce an yattakhidha ibadi an yattakhidha to amma da aka ƙara wawun na jama'a wanda shine fi mahallin raf'in fa'il kuma aka ƙara aka ƙara fito da shi ƙarara su wane ne masu wawun din nan sune su dai ibadi din kaman can akaluni albaragis kaman wa asarrun najwal ladina amanu suna na irin haka masail ne na tattaunawa a wajen malaman nahau da saɓani su ma irin nasu na mazahibu na nahau to min duni auliya inna atadna jahannama lil kafirina nuzula Allah ya ce lalle mun tanaji jahannama ta zama ita ce masauki ga kafirai Allah ka tsare mu sai Allah ya ce qul ka ce musu hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin bana ba ku labarin suwa ɗaya ne ma'asaranta ga aikinsu ba al'aksar ya iya zama jam'i ne na alhasir alagarin kiyas kamar yadda ake cewa misali al'akbar jam'i ne na kabir ko na abin nan akabir jam'ul jam'i kenan haka kamar yadda ake cewa misali al'afadil jam'i ne na fadil ko kuma na al'afdal to haka al'akabir jam'i ne na kabir ko na al'akbar, to haka nan ma al'aksarina ya iya zama jam'i na khasir, domin kuma yana iya zama jam'i na al'aksar, in ya zama na khasir to alagarin ƙiyasi kenan, wallahu ala. Ya zo a cikin Bukhari da Muslim da sunan Tirmidhi cewa an tambayi Sa'ad ɗan abi wa ɗan shi ya tambaye shi ya ce, Suwa ne ne al'aksarina a amalan ɗin nan? hal humul haruriya shi ‘yan kalakatan nan ne na harura waɗanda suka yi tawaye da sayyidina ali waɗanda aka yi na harawan da su su ake nufi da wanda suka lalata ayyukansu amma kuma suna tsammanin aikin yana nan sai sadu ya ce a'a la alharuriyatu humul ladina ni a fassara ta in ji sa'adu haruriya su ne waɗanda yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum lahumul la'ana wa lahum su'ud da sai yayi yayi iktibasin wannan aya yace ni a guri na mutanen naharawan sune waɗanda wato suka warware alƙawarin Allah bayan an kulla shi tam sannan suka yanki duk wani abu da Allah yace a sadar da shi sannan kuma suka yi barna a bayan ƙasa waɗanda Allah ya la'ance su kuma ya tanada musu mummunan gida wani ita ce fassara da aka samu daga saddan abi waqas sai dai amma wannan fassara ta shi bayan da ibn kathirin ya kawo ta sai kuma ya sake kawo wasu fassarori mabambanta wanda suke nuna cewa kamar da ibn kathir a ƙarshe jumlar ta magana yace al-ayatu tashmalul haruriyya kama tashmalul yahudi wan nasara al yahuda wan nasara domin ayat ta sauka ne makkiya ce ta sauka ne kafin ma a samu al haruriya kafin a samu duk wani wanda yake da irin wannan dabi'a ta su kafin ma kuma qur'ani ya mukhataban yahudi wan nasara domin qur'ani khitabuhu lil yahudi wan nasara zaka ga cewa khitab ne wanda yake madani kamar da haka ayat ta sauka ta faɗi wannan zance asali tana mukhataba da waɗanda ake magana da su a lokacin da kuma wanda za su zo a gaba shi sa ibn kafir yake cewa al-ayatu yace shamilatun gamammiya ce tashmalul yahuda wan nasara wal haruriya wa ghayrahum da duk wani wanda ba su ba liman ala shakilatu ala shakilati wanda yake irin su yace da haka khawarija sun shiga suwana sun shiga suwana sun shiga haka ibn kasirin ya tike akan fassarar da ya ma'ayan wanda kuma taujihi ne mai kyau a takeice Allah madaukakin sarki yake cewa ul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wadanda al'ayyukan su suka lalace tun anan duniya wa hum alhalin su din yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tunanin aikin da suke mai kyau mutumin da yake tsammanin aikin da yake mai kyau ne alalan auren Allah ba mai kyau bane saboda abin da yake kafirci ne amma yana tunanin wai shi daidai ne ko bid'a ce amma yana tunanin wai shi daidai yake ko kuma wata bata ce yana tunanin daidai yake duk waɗannan suna cikin allazina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ka tsare mu daga bata wa qala ta'ala malan ya sake cewa ubangiji yana faɗin wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amali wa sudda anis sabili wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab Allah ya ce haka nan kuma aka ainihin ƙawata wa fir'auna mummunan aikinsa wa sudda anis sabili aka katange shi daga hanya madidiciya wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab makircin fir'auna bai kasance akan komai ba illa fi tabadin ai fi khasaratin wa balal wannan aikin na fir'auna da aka ce su'u amalihi ana ishara zuwa ga abin da ke baya ne a cikin ayoyin wa qala fir'aunu ya hama nubli sarhan la'alli ablugul asbaba yana yana ablugul asbaba yana tunanin wai a gina masa dogon hasumiya zai hau ya je can sama asbabus samawati fa qala ila ilahi musa inni la zunnu kadhiba wai je ya je leko ya ga Allah annabi musa yana matsa mana annabi musan ƙarya yake to wannan aikin da yayi na sanya kuɗi yayi wannan capital project da tunanin wai zai hau sama ya yaki da Allah annabi musa to wannan duka asara ce fir'auna yi yana ganin kamar aikin kirki yayi eh wallahu ala ah al-imam al-qurtubi a cikin fassarar da yema wannan aya afwan fassarar da yema wannan aya ta cikin suratul kafi yana cewa wannan aya a cikin ta akwai dalala ala annan na anna minan nas man ya'malu amalan wa huwa yadhunnu annahu muhsinun waƙad habita sa'ayuhu mutum zai zo yana yin aiki yana tunanin aikin kirki yake alhalin kuma aikin ya ruguje sai ya ce abu biyu shi ke jawo wannan ɗayan abu biyu ko dai fasadu la'itiqat ko kuma arriya mummunar aƙida kafirci bid'a ko makamancinsu ko kuma mutum yana da imani ba kafiri bane yana da ainihin wato aiki nagari ba fasiki bane ba kuma dan bid'a bane amma riya maimakon yayi don Allah sai ya zama cewa yana yi ne dan mutane su gani to wannan ma aikin shi ya lalace Allah ta tsare mu ah qala ta'ala Allah madaukakin sarki shi kuma a wata wuri sai yake cewa wannan cikin suratul anfali kenan da da Allah ya ba mu labari wa izayyana lahum shaytanu a'malahum وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني على ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم wannan cikin labarin yakin badar Allah yake ba mu labarin cewa izzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma kalabarta musu lokacin da shedan ya kawata musu ayyukansu mutanen makka da suka taho za su yaki musulmi a badar shedan ya kawata musu ayyukansu ya zo a cikin kissar yakin badar cewa shedan din wato iblis ya zo musu ne a surar suraqat ibn malik al-mudlaj wannan sahabi cikin gwaraza cikin yan daba wanda daga baya suka musulunta kissar shi sananniya ce lokacin yana kafiri kuma ƙabilarsu wata ƙabila ce wadda take ta shakiyai ta marasa tsoro ta fitinannun mutane wanda ƙurin shawa ma suna shakkata sai suka gan shi a cikin tarin wasu sojoji ya zo ya shiga gabansu suka ce kai su raƙa ne kake nufi sai ce na zo ne don in taya ku wannan yakin sai suka ƙara jin ƙwarin gwiwa suka ƙara jin moral sai suka bi shi ashe shaidan ne iblis ne da junduhu mina shayatin yake ƙara ziga wato abin nan kafiran makka ko yake ganin bari ya ba su adda'am al'askari ya bari ya ba su ainihin reinforcement to to da aka yi haka sai yake ce musu la galiba lakumul yawma minan nas yake yau dai kam babu wanda yake ci nasara akan ku kuna da yawa ni ma na ƙara kawo sojoji masu yawa saboda haka yawan ya kai ya kawo yace wa inni jarul lakum kuma zan makwabce ku da ni za a yi faɗan nan falamma tara'atil fi'atani yayin da aka yi ido biyu tsakanin rundunar musulmai da rundunar kafirai rundunar musulmai a cikinta akwai mala'iku an sa mala'iku guda dubu kamar da aka sani rundunar kafirai kuma tsantsar kafiran da kuma waɗannan shedanin da suka zo suka taya su da aka yi haka shi shedan yana ganin mala'iku ya sani tunda ya rayu a cikin su sai ya gane su yayin da su mutane ba su gane mala'ikun ba sai dai ɗai ɗaya an samu wasu daga baya wanda suka tsira suka musulunta sun ba da labarin cewa sun ga wasu mutane da kamanni iri kaza ko mutanen nan ba a san su ba ba a san ba su san su ba mutanen wani gari ne mutanen ina ne an gan su a wurin yakin kuma bayan an gama yakin an neme su an rasa sai ake ganin kamar mala'ikun ne suka gani shi dan yana ganin su sai ya gane su ya gane wannan jibrilu ne wannan mika'ila ne wannan wane ne sai hanta cikin shi ta kada na kasa alaqibahi sai ya silale ya ja da baya wa qala inni bari'un minkum yace wa kafiran ba ni ba ku inni ara ma la tarawna ina ganin abin da ba ku gani inni akhafu Allah kaji makaryaci ce wuce yana jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab lalle Allah mai tsananin wato hukuma ne gaskiya ne Allah mai tsananin hukuma ne amma shaidan bai jin tsoron Allah id yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim marad Allah yace kalabarta musu yayin da munafikai da waɗanda a cikin zuciyarsu akwai ciwo ciwo nan yanayin munafircin yana dan kama su suna da suna jin maganganun munafikai kuma suna samun shubuhohi shine marad dama almarad kamar da ibnu qayyim yake fada a cikin zadul ma'ad da cikin abin nan da'uwar dawa cewa cuta iri biyu ne akwai cuta wadda take albadan shine su zazzabi su malaria da sauransu ko kuma cuta alqalbi cutukan zuciya shine su kafirci su munafirci su shubha su zandaka da sauran ire-iren waɗannan su hasada su keta da makamantansu su ake cewa cutukan zuciya to akwai mutanen da su ba munafikai bane zariya amma suna zama da munafikan suna jin irin maganganunsu shubha tana makale musu a zuciya kaga sun samu cuta to shine wallazina fi qulubihim marad da wanda a zukatansu akwai cuta suna cewa gharra haula idinu waɗannan fa addinin nan ya rude su wai akan akan kawai wai an muku alƙawarin aljanna sai ku je ku yan kadan ba ku da makami ku auka ma waɗannan masu yawan masu makami da suka fi karfin ku Allah ya ce wa mai tawakkal alallahi fa inna allaha azizun hakim wannan dai ayoyin ya kawo mana su ne don tabbatar da maganan cewa ana samun mutum wanda za a kawata mai mummunan aikinsa saboda halakarsa sai ya dosa ganin kamar wannan mummunan aikin kyakkyawa ne har ya fara tunanin cewa abin da yake yi ma abin neman lada ne yayin da sirrin da ya gamu da Allah zai gane cewa wannan aikin babu lada a cikin sa sai dai tsantsan zunubi da bata Allah ka tsare malam ya sake cewa wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa kadhalika zayyana لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردو ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وانا آية ما أكوي تتوناوا أكان تقمد لإرابنتا وكذلك زينا لكثير من المشركين واسنا كانت هذا زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم واسنا كانت هذا قتل أولادهم زنشيني ميوا أشكين نهو ba nan ne mahallinsu to kaga su ma an zayyana musu mummunan aikinsu daga cikin aikin da aka zayyana musu mummuna shine sai su tunanin cewa kashe ƴaƴansu da suke don gudun talauci a wata dabara ce wata hanya ce ta samun kyakkyawar rayuwa wani hanya ne na tsara rayuwa da tattalin arziki wanda wannan tunanin har yanzu a kushe a cikin mutane wanda suke ganin bari su yi tsarin iyali ko bari su hana kansu haihuwa ko su hana ƴaƴansu zuwa duniya saboda kada su sha wahala saboda wai in suna da guda biyu ko uku za su iya za su iya musu tarbiya su iya ba su ilimin da ya kamata amma in sun wuce haka wai ba za su iya ba Allah ya kyauta malam yace wa kamaluddini huwa ada'ul wajibati wa tarkul muharramati cikan addinin mutum shine ya dinga aikata abubuwa na wajibi da ke kansa kuma ya bar aikata duk wani abu na haramu والفعل والترك أصلهما الحب والبغض aikata abu ko barinsa asalinsu yana komawa ne zuwa ga alfi'il wato aikata abu yana komawa ne zuwa ga san abu yayin da barin abu kuma yana komawa ne zuwa ga kyan abu ya ce fa'iza taraka ma'amuran aw fa'ala mahzuran fa inna ma huwa lin naqsil imani alladhi huwa tasdiq idan kaga mutum yana aikata wani abin yana barin wani abu da aka masa umarni wato yana gazawa wajen aikata umarnin ko kuma yana ainihin wato aikata wani abu da aka haramta to hakan yana faruwa ne saboda naƙasa a cikin imaninsa idan imaninsa ya cika zai aikata duk abin da Allah ya ce ya aikata zai kuma bar duk abin da Allah ya ce a bari to da gwargwadon rauni a cikin imaninsa da gwargwadon mai wannan ake yi malam eh tun daga sa ake joshi koko a nan kusa ne da gwargwadon rauni a cikin imanin mutum da gwargwadon yadda zai iya barin wasu wajibobi da gwargwadon kuma yadda zai iya aikata wasu abubuwa da suke haramu yace a wa hubbu ma yuhibbuhu Allah wa bughdhu ma yabghudhuhu Allah haka nan kuma da gwargwadon haka zai kaunaci abinda Allah yake so gwargwadon haka zai ki abinda Allah yake ki wal mahbubatu ala qismayn abubuwan da ake so iri biyu ne qismun yuhabbu li nafsihi akwai abin abin da ake son shi don karankin kansa wa qismun yuhabbu li ghairi akwai abin da kuma ana son shi ne don waninsa idla budda min mahbubin yuhabbu li nafsi domin babu makawa dole a samu wani abin kauna wanda ake kaunar shi don karankin kansa ne walaysa shay'un shuri'a an yuhabba li dhatihi illa Allah ta'ala babu wani abin da aka shar'anta wa mutum ya so shi don karankin kansa sai san da ake wa Allah wa kazalika ta'zimu li zati haka nan babu abin da aka shar'anta wa mutum ya girmama shi dan karankin kansa sai ubangijinsa taratan yu'azzamu shay'u li nafsi wani lokaci ana girmama abu dan kansa wa taratan yu'azzamu li ghairihi wani lokaci kuma ana girmama shi dan waninsa walaysa shay'un yastahiqu ta'zima li zatihi illa Allah ta'ala babu abin da yake cancantar wato a girmama shi a dan kansa illallah ta'ala sai Allah madaukakin sarki kawai kullu ma amara Allah an yuhabba wa yu'azzama fa inna ma muhabbatuhu lillahi wa ta'zimuhu ibadatun lahu da abinda Allah ya ce a girmama ko a kaunata to girmama shi da kaunatarsa bautar Allah ne fallahu huwal mahbubul mu'azzam fil mahabbati wat ta'zim Allah shine abin kauna shine abin girmamawa wanda ake masa soyayya da girmamawa mutlaka al-maqsudul mustaqar al-maqsudul mustaqir alladhi ilayhi al-muntaha shine abin nufi wanda kuma shine abin matabbata wanda zuwa gare shi ake tikewa wa amma ma suwa zalika duk abin da ba ubangiji ba fa yuhabbu li ajalillahi zaka kaunace shi ne saboda Allah ai li ajali mahabbati al-abdi lillahi saboda kana son Allah kai bawa za ka so abinda Allah yake so yuhibbu ma ahabbahu Allah sai ka so abinda Allah yake so saboda kana son Allah ne a cikin san da kake wa Allah to sai ka yi soyayya ga abinda Allah yake so famin tamami mahabbati shay'i mahabbatu mahbubil mahbubi domin daga cikin cikar san abu ka so abinda wannan abu yake so kamar yadda bashi yake cewa kowa ya so uwa ya so ƴaƴanta aga ita tana son ƴaƴanta dama kai kuma kana son ta ku to cikan soyayya ka gare ta ka so abin da take so daka mata ba su iya fahimtar mutum yana son su kuma bai san ƴaƴansu misali to haka ka so abin da abin son ka yake so to duk abin da Allah yake so sai ka haɗa san da kake wa Allah shi ma sai ka so shi wa bugdu wa bugdu baghibi da kuma da kuma cikin cikar wato a a soyayya ga wani abu shine kaki abin da wannan abin yake ki wa yashhadu li hadha al hadith daga sai abin da ke ƙara ƙarfin wannan hadisin fadin Allah fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awthaqu ural iman al hubbu fillah wal bughd fillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi ƙarfin igiya da take tamke imani ita ce ka so don Allah kuma ka ƙi don Allah wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin musulun imam Ahmad ibn Hanbal daga sabi barau dan abid haka nan ibn abi sheba da, kuma albayhaqi a cikin shu'abul iman wa fi sunan ya zo a cikin as-sunan ta limamu abu dawud da waninta cewa man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman wanda yake so don Allah yake ki don Allah duk abin da zai bayar ya bayar don Allah duk abin da zai hana ma zai hana ne don Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan imanin sa ya cika faman ahabba shay'an li dhatihi aw azzamahu li dhatihi min لذاته غير الله فذاك شرك به wanda da yake son wani abu kawai dan abu yake kin wani abu dan abu yake girmama wani abu dan abu ba tare da wannan abun yana da alaka da Allah ba to wannan shirka ce ga Allah madaukakin sarki tsantsar kauna irin wanda ake wa Allah ka kaunaci wani abu bai da alaka da ubangiji ko ka ki wani abu ba dan shari'a ba ko ka girmama wani abu ba dan shari'a ba irin girmama da ake wa sha'irullah to wannan kofa ce zuwa ga shirka wa in ahabbahu liyatawassala bihi ila mahbubin akhara wa ta'zimin akhara wa ta'zimin akhara siwa Allah ta'zimin akhara siwa Allah fa huwa min furu'i dhalik hada hakanan idan ya zama yana son wani abu dan ya kai ga wani ko yana ƙin wani abu don ya kai ga wani abu irin soyayyar da ake wa Allah yana girmama wani abu don wancan ma'ana mutum ne yake son wani sai kuma kuma wani yana son wani abu sai shi ma ya fara son wannan abu saboda wancan ya da shi alalin wannan abin da suke so su bi yanzu to bai da alaka da addini kwata-kwata kuma suka kwallafa ransu a kai ta soyayya da girmamawa irin abin da ake ubangiji wannan shi ma wato reshe ne akan wancan windo na shirka wallahu subhanahu lam yushri an yu'bada an ya'budu al-insanu shay'an min dunihi Allah madauki sarki bai taba shar'anta ma wani bawa ya ainihin bautata wa wani kuma bayan sa aw yattakhidha ilahan ko ya ruku da wani abun bauta li yatawassala bi ibadatihi dan yayi tsahanantuwa da bautar wannan abin kuma bayan Allah ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ubangiji wanda yake saki a cikin sura zukhruf yake cewa was'al kuma ka tambayi man arsalna waɗanda muka aiko min qablika gabaninka min rusulina daga cikin manzanninmu aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shin mun taɓa sanya wani abun bauta kuma bayan Allah yu'baduna ay yu'baduna min dunillahi abauta musu su aliha din kuma bayan Allah wannan ayar in za tuna mun karanta ta a baya mun yi maganganu akan ta abin nufi dai shine farko malamai sai kokarin su yi bayani akan su wane ne ma aka ce a tambaya din ko wane ne aka yi umarni ya tambayar wasu suka ce ma'anar shi is'alna is'alna amman arsalna ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tambaye mu inji Allah wasu ka ce a shin man arsalna min qablika dinnan ana nufin yahudu wan nasara ne was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko gabanin ka to ka tambayi Yahudu da Nasara kamar da cikin suratul Baqara da ake ta maganan Yahudawa ana rifarin Yahudawa na da sai a ce na yanzu ne alalan na da ne suka aikata to haka nan ma Yahudawa ake nufi a tambaya shin an taba samu sunan abin bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki akwai Ibn Mas'ud yana karanta wannan aya da sal man arsalna ilaihim qablaka rusulana kaga shi fassara shi ta zo kira'a shi ta zo don ta fassara karara cewa an ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi yahudu da nasara dama kuma musafin ibn mas'ud yana da irin waɗannan variations din da yawa mun yi magana akan wannan a wasu wurare al-imamu al-imamu ibn jarir da kuma al-qurtubi sun kawo fassara wacce ke tafi duk waɗannan inganci daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa wannan aya ta sauka ne lailata usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallama daren da aka isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya tashi dukkanin annabawa ya gamu da su a baitul maqdis a an ce a cikin riwaya an ce wa kanu 70 nabiyyan annabawan da suka halarci wannan taron annabawa ne guda 70 a cikin su akwai ulul azmi minar rusul akwai Ibrahim Khalilur Rahman akwai Musa akwai Isa akwai Nuhu akwai Isa wa halum majarra aka tara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su lokacin da ya iso daga Makka akan burakan nan ya iso Baitul Maqdis kafin su yi iraji shi da Jibril alaihi salam sai aka tara su aka ce to ka jagorance su kai musu sallah raka'a biyu dan tabbatar da cewa kai ne khatamul anbiya'i wa imamul mursalina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su ya musu sallah sai aka sauka mishi da wannan aya a daidai lokacin aka ce to ka tambaye su mala'ika jibril ya karanta mishi wannan aya da ya karanta mai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai na tambaye su ba ina da yaqini akan abin da ayat take faɗa wannan kuma fassara ce tabbatacciya da hadisi ya tabbatar abin da zaka mulahazanta anan shine wato karfin istinbadi da Allah madauki sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfin fahimta ita kanta yin tambayar duk da umarni ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai na tambaya ba ba sai na tambaya ba na sani so ashe daga nan zaka gane ashe akwai umarnin da ake yi a cikin shari'a ba sai an aiwatar da shi ba ko ba laifi bane rashin aiwatar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr al-Ghifari lokacin da ya goyi musulunta a karan farko da ya goyi musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka an shi kalmar shahada to bakinka alaikum fice daga garin nan ka tafi garin ku kar kowa ya san ka amsa sai ce ba zan yi haka ba ce ai sai na bai la asru khanna biha sarhatan ce wallahi sai na furta ta kowa sai ya ji yazo ka'aba yayi ihu ya kira mutane aka taru ya kalmar shahada aka rufe shi da duka kowa da ya san kisa to abin da ke so kai mulahazanta yadda shine kun ga yadda mutane yanzu suke suke nema su zama wasu wasu wasu me zan iya cewa ne su ba zahiriya ba tunda ba manhajin ilimi suke ba su ba malamai ba ga su nan dai kawai wani sai ya kawai laƙe akan wani lafazi ya ce ba ruwan shi wannan lafazin kawai dole shi za a yi ai umarni ne ko hali ko kun gane ko zama wato kaman kaman a cikin karkashin haka sai ka zama ta cewa mu ba ai kuma na malamai ba wannan fa kalaka ne jama'a wallahi tallahi da mai cewa ba ruwanmu da annabi ba za mu bi hadisin shi ba da mai cewa ba ruwanmu da malamai wala da yan kalakatin domin duka mafhumi ɗaya ne wato shi yanzu a matsayin shi na ƙolo wanda yake rayuwa yanzu a wannan ƙarni na goma sha biyar yana ganin zai iya fahimtar ƙur'ani da hadisi ba tare da fasarar malamai ba to wannan kalakatin kamar yadda wancan ɗan kalakata na asali yake ganin zai fahimtar ƙur'ani ba tare da hadisi ba Allah ya aiko malamai ku ji wannan jama'a Allah ya aiko malamai domin Allah ne ya ce wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minkum min nuhin Allah ya ce sai sun bayyana ko to su wane ne ya ce kuma su bayyana a bayan su su waye Allah ya ce su bayyana a bayan su malamai ko la tubayyinunnahu lin nasi wa taktumuna Allah ya aiko su annabi ya ce kuma al ulama warasatul anbiya sai dai su aiken su ba irin a aiken da Allah ya wa annabawa bane annabawan Allah ya aiko su ya lazimta musu dole su bayyana duka amma shi malami zai bayyana abin da ya sawaka ne annabawa da Allah ya aiko su ya musu isma amma shi malami ba ya mushi ba to wannan kalmar kaji mutum ya ce mu ba aiko mana malami malam wani ba kawai abin da zaka ce mishi ba ya ce yana bin salafiya bane a ina ne a cikin katin salaf aka faɗi wannan a ina ya samo wannan ka'ida a cikin katin salaf sun aka zama wannan kalmar muguwar kalma ce mu daina faɗinta muna tanin wai ilimi ce ba ilimi ba ne in har malami ya kuskure to a nuna kuskurensa a ilimance kuma ya zama malami ne ɗan uwansa sa'an shi ko kamarsa zai gano wannan kuskuren ba kai ƙolo ba kai ba ka da ma'aun da za ka gane kuskurensa sai a bayyana kuskuren a ilimance kuma ba za a bi shi a kai ba a mai fatan Allah ya gafarta masa Allah ya ba shi ladan isharin da ya yi amma irin wannan tamfir da ake wa mutane kore su daga malamai da tunanin cewa jahilai jahilai bi kulli ma fil kalima min al ma'ani cewa jahilai za su yi istiqlali da kansu a cikin fahimta addini jama'a ba karamin kuskure bane ko ka ji mutum yana maka tambaya ya ce wai wai aya ko hadisi sai ce ko ni ban sani ba Allah ya zaka ce sai ce ka ce aya ko hadisi ni ban da aya ko hadisi akan wannan amma abinda na sani shine ba da aya kadai da hadisi kadai ake istidlali a shari'a ba ana istidlali da aya da hadisi nasi ana istidlali da mantuki da mafhumi da kaza da kaza da kaza akwai kaidoji da yawa da malamai suka suka tsara ilimi ne kuma abin yarda da suke yi su dalilin su to kaga wannan irin maganganun su ne in ka in ka in ka kalli wannan sai kaga ya saba irin wannan maganganun inda a gun wani dan kalakatan yaya zai yi da wannan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ka tambaya nabi ya ce ba sai na tambaya ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi ya fahimci wannan umarnin ba umarni ne ala wajihil ijab ba a umarni ne ala wajihil taqrir dama ya sani amma a tabbatar mishi kuma ko a maganin ganin mu ne kullum muna yin wannan ce ka tambayi wani ka ji labarin wato kana akadame cewa wani ma ya sani to kuma haka Allah yake ce mishi ka tambayi annaba wannan ka ji su ma duka tauhidi suka yi wato ta'akidi ne akai to haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Dharr al-Ghifari ka tafi garin ku kanka wa kowa ka musulunta sai ya fahimci wannan umarnin ba wajibi bane kuma sai ya aiki da akasin umarnin kuma annabi ya ce mashi na baka umarni kaki yanzu nan ka musulunta to ka yarda annabi ya ce mai haka amma yanzu wani yana jin wani malami ya ga wani umarnin manzo Allah sai wani malami ya karanta sai ya ce amma wannan umarnin ba za a fahimci shi a matsayin wajibi sai ya ce ba sa aiki da hadisai ga zahirin hadisi to ai kai hadisi ba mu'amalarka bace ai ba mu'amalarka bace mu'amalar ce su malamai jama'a mu gane muhimmancin malamai a cikin addini ba su ne Allah madaukakin sarki wakilta su yi su mana bayanin shari'a nan idan kai ba malami bane to ka fita wannan sabgar ina ƙara faɗa kamar yadda faɗi ran nan zaka yi mamakin mutumin da sunansa in ka ce rubuta da harfan larabci sai kuskuren spelling amma za ka gane wannan rigingimu da shi akan addini in ba Najeriya ba sai da yake wani rigima ba Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala kuma Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi malam yanzil bihi sultan wa ma'ahum an-nar wa bi'sa ma'wal maswal zalimi maswal zalimi Allah yake cewa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b da sannu za mu sanya tsoro a cikin zukatan kafirai bima ashraku billahi saboda shirkar da suka wa Allah malam yunazzil bihi sultanan abinda Allah madaukakin sarki bai saukar da sultani bai saukar da hujja akai ba wa ma'ahumun naru ba kuma su wuta ce wa bisa maswal maswal zalim Allah wadare da maswa shine wato makoma wadda take ta dindindin ta fi tsananin ma'ana fiye da ma'wa ma'wa makoma wadda mutum na iya fita amma ka ce maswa to inda nan ne famananta gidansa wannan sura tana wannan ayata cikin suratu Ali Imran ne ko sai ya ce faman ahabba shay'an kama yuhibbullah ko kama yuhibbullah ko kama yuhibbullah sai kanta da yuhibbullah ko yuhibbullah faman ahabba shay'an duk wanda ke kauna wani abu kama yuhibbullah kamar da ake kauna Allah au azzamahu ko yake girmama wannan abun kama yu'azzamullah kamar yadda ake girmama Allah faqad ja'alahu lillahi niddan ya mai da wannan abun ya zama kishiya Allah mutum ne yake kaunar wata mace matarsa ko ma budurwarsa ko wata wanda yake koroshin akanta sai ya mai da kaunarta irin kaunar Allah yadda ake girmama Allah haka yake girmama ta ko yake kaunar wani wani tsari kamar yadda wasu suke kaunar demokradiya suke ganin cewa kamar ita ce duniyarsu ko yake ƙaunar wani ma wani support masu masu masu masu bin ƴan ƙwallo ƴan ƙwallon ƙafa ko ƴan ƙwallon kwando ko ƴan dambe ko ƴan wasan kwaikwayo sawawun indiyawa ne ko amurkawa ko hausawa ko turawa ko wata sana'arsa da ya sa gaba ita ce kaɗai rayuwarsa wanda yake haka Allah ya ce to ya mai da wannan abin ya zama abokin tarayyar Allah wannan magana da hadari kwarai da gaske zama saboda mutane suna sallama ma zakatansu kaunar wasu abubuwa ba sa ma lissafawa har ya shiga ransu ya zama na cewa yayi occupying ya cinye zuciyarsu su manta da addinin Allah sannan za su fifita wannan abin akan addinin Allah so da dama suna iya ciyar da lokacinsu da tunaninsu da ƙarfinsu da influence ɗinsu don ganin wannan abin ya kai labari ko da zai zama ala hisabid din wa ala hisabid tauhid to wannan shirka ce a cikin tunani wa in kana yaqulu innama na'buduhum liqarribuna ila allahi zulfa ko da ku yana cewa ai mu ba muna bautata mu waɗannan abubuwan bane a'a muna muna neman tsanantuwa ne ta hannunsu don zuwa ga samun shiga a wurin Allah kamar yadda mushirkan maka suke fara da aka tuhume su akan suna bautu ta malata da uzza da manata da sauransu sai suka ce a ai ba su ne allolin ba ai mun san akwai Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi yaqulu Allah mun san akwai Allah amma waɗannan masu shiga tsakaninmu da Allah ne shufa'auna inda Allah to wannan kafirci ne bautar wani Allah ne wa annahum shufa'auna inda Allah suka ce su ne masu yi mana masu shiga tsakaninmu da Allah masu nema mana mafita a wurin Allah masu cetonmu wato sun san cewa lata da uzaba Allah bane amma suna musu sujuda ne saboda wai za su samu musu da shiga a wurin Allah kamar yadda 'yan ɗari'u suke cewa ai su ba su ce shehunan su alloli bane amma suna ganin shehunan za su kai su gaban Allah ne kaga duka irin su da tashabahat qulubuhum tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna qala allah ta'ala allah yace maganar nan da ya fada zai kawo mata hujja wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah allah yace daga cikin mutane akwai wanda suke wato suke riƙon wasu koma bayan allah a matsayin wato abokan shirkar su ga allah yuhibbunahum suna kaunar su ka hubbillahi kaman irin ƙaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai su suke ƙaunar Allah ƙauna mafi tsanani ay yuhibbunahum kama yuhibbuna Allah suna ƙaunar su kamar yadda suke ƙaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban minhum lillahi minhum mu'minai kuma suna ƙaunar Allah fiye da wannan ƙaunar su suke wa Allah li'annahum akhlasu lillah domin su mu'minai suna ƙaunar Allah shi kadai ne falam yaj'alul mahabbata mushtarakatan bainahu wa bain ghairi saboda haka basu sanya kaunar da suke wa Allah su raba ta tsakanin kansu tsakanin Allah da wani ba fa innal ishtiraka fiha yujibu naqsaha domin in aka samu tarayya to shikenan wannan bauta ta naqasa an samu tawaya a cikin bautar da zaran an samu shirka da zaran an samu tarayya wallahu la ya la yataqabbalu zalika Allah baya karban kaunarsa da aka raba tsakaninsa da wani kama fil hadisi sahihi ya Allah ta'ala kamar da ke cikin hadisi wanda yake tabbatacce yana cikin ainihin muslim da sunan ibn majah daga sabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce cikin hadisul qudsi ana ni inji ubangiji agana shuraka'i ana shirk na fi wadatuwa fiye da duk wani abokin tarayya faman amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana minhu bari wanda yayi wani aiki ya sa tarayya tsakanina da wani na Allah wadda ke sarki ce to nayi baran baran da wannan aiki ba na so ba zan karɓa ba na bar shi da abokin tarayyar nasa wa huwa kulluhu lillazi ashraka na ban ba wancan abokin tarayyar yana ganin bari mu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh